أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta bonfere muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna sha shidda ga watan Ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da 17 kinan ga watan 4 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam eh 17 17 ga watan 4 miladiya haihuwar annabi annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2022 eh muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma a jiya mun tsaya akan aya ta 53 zuwa aya ta 54 a cikin suratul anfal a shafi na 184 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya alaran ma Allah ce kada abi ali fir'aun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين
na'am kafin mu ci gaba da karatu kamar yadda muka faɗa akwai matsala guda biyu da nake so in dan yi matashiya da su mas'ala ta farko da ta shafi alfuruqul lughawiyya wanda je mun dan fara bada shi mas'ala ta biyu da su kurakurai da aka yi cikin tafsirin da ya gabata to zamu dan dauko dan su kalimomi don amfanin yan uwa saboda suna da kyau ka san bambanci tsakanin kalmomi ko don fassara kalmin mu ta gaba galaba da ghaliba yan an ce galaba an kai malamun fatha sun kace min babi jalasa kinan jalasa yajlisu galaba yaghlibu sun kace wato hazama wantasara ala khasmi idan mutum ya ci iko ya samu nasara akan makiyinsa an gane ko shi yasa Allah ce gulibatir rum fi adnal ardi hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun amma in an ka ce ghaliba aka yi malamun kasra sun ka ce min babi tariba an gane ko wa min babi fariha kenan tariba yatrabu fariha yafrahu ghaliba yaghlabu shine an ka ce ghalu dha'unu quh wuyan shi yayi kauri ko kuma alhadiqa wato ghalibat an gane ko kenan takasafat ashjaruha itacen ta sun shiga cikin juna sun yawa sun cunkushe wal taffat ma'ana sun shiga cikin juna shi yasa Allah ce wa hadaiqa ghulba na fata an fahimta sannan kalma ta gaba akwai qawam akwai qiwam in an ka ce qawam akai fatha an gane ko shine adalci da kuma tsakiyar abu ma'ana abi tsaka tsakiya wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama in an ka ce qiwam ana nufin wato imadu shay'i gimshikin abu sinadarin abin da ke tafiyar da shi wanda sai da shi yake yi laraba suna cewa qiyamu qiwamun najah al ikhlas wal jidd in ana son a ci nasara wato abin da a gimshikin cin nasara shine a tsarkake niyya kuma a yi kokari qira'a ta zo wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman ko qiyaman nafi da ibnu kathir su suka karanta qiyaman an gane ko to akwai maganganu da dama kan wannan magana lokaci ba zai bamu dama ba amma mai so ya koma cikin ad-durrul masun fi ulumi kitab al-makrun ga tawjihin su a lugha kalima ta gaba sai al'ajiru da aljaza in an ka ce al'ajiru an gane ko wato suna cewa al'ajiru thawabul amali wa muqabilul juhudi in an ka ce al'ajiru shine sakamakon abu sakamakon abin da ka aikata amma sun ka ce wala yakunu illa fil khair in ka ji an ce ajru to ana nufin alkhairi amma aljaza'u in an ka ce al-muqabil mutlaqan duk abin da mutum aikata ko na alkhairi ko na sharri ana iya kiransa wato aljaza shi yasa malamai nan anan zaka iya gane cewa kenan kalimatul jaza a ammu min kalimati al-ajr sai kalima wadda kilin ya kamata mu doka mu barta ita ce ta karshe a yanzu latafa da latufa in an ce latafa an yi mata'un fatha an gane ko an ce latufa kuma an yi ma wato ta'un damma to menene bambancin su an gane ko sai malamai suke cewa in an kami shi gomma shine raqqa wa sahura in an ce latufa abu yayi karamci ko yayi laushi latufa alhawa'u sara raqiqan kina an ce latufa alhawa iska ya zamanto iska ne mai laushi an gane ko ko siriri udul latif in an ce udul latif ana nufin icce raqiqun wanda yake karami saghirun kuma raqiqun mai mara kauri saghirun kuma wanda yake wato abin nan karami amma in an ce latafa an gane ko aka yi mata fatha shi ko min babi nasara latafa yantufu ake cewa rafaqa bihi wa rafafa bih kinan yaji tausayin shi Allahu latifun bi ibadi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyu aziz shi yasa wasu suka ce nan latif wani sai su ce latufa shine Allah masanya ga duk abubuwan da ma suke da karamci sai su dauke shi min babi latufa amma latufa dama in fi'ili na da damma a tsakke shi kullum mudari in shi damma yake dauka wannan ka'ida ce malaman sarfu sun bada ta kuma sun san da ita to wannan abin da shahi al-furuqul lughawiyya sai al-istidrak kafin mu shiga cikin tafsiri a cikin tafsirin da ya gabata na shekaru da suka gabata na saurari tafsirin suratul baqara a karkashin wata aya bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun na fahimci akwai wata wani kuskure ciki to tunda Allah ya sa muna da rai muna iya mu bayyana inda kuskure yake kuma nuna inda kuskure yake saboda amana ta ilimi almuhimmu bala man kasaba sayyi'atan Allah ce duk wanda ya aikata mummuna an gane ko wa ahatat bihi khati'atuhu ko wa ahatat bihi khati'atuhu a qira'ata nafi' da Abu Ja'far wato muna na ayyukan sun ka kewaye shi fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun da muka zo muka ce nan wasu malamai sun fassara sayyi'a da shirka ake nufi duk da yake sayyi'a tana iya ɗaukar babban zunubi da ƙaramin zunubi domin an sanya mata suna sayyi'a abinda daga sa'a ya su'u ne an gane ko abinda ke bakanta ma rai zunubi in ka aikata shi bayan ka aikata zaka yi bakin ciki a duniya in baka tuba kuma lahira zaka yi bakin ciki domin zaka gane shi a rubuce to sai mun ka ce wasu sun fassara shi da shirka ahli sunna dan saboda sun kalli karshen aya an ce hum fiya khalidun muka ce to mu'tazila da khawarij da asha'ira su ne sun kace duk wanda ya aikata kaba'ira zai iya shiga cikin wuta kuma zai dawoma a cikin ta muka ce ya saba mazhaba na ahlus sunna to zance mafi inganci asha'ira ba su faɗi wannan ba ina fata an fahimci dan kawai saurara ya saurari wannan tafsiri kuma ya jawo muna sai muka karanta kuma ayar wa idh akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah ko kuma la ya'buduna illa Allah wato ibnu kathir da imam hamza da imamul kisa'i sun karanta da la ya'buduna illa Allah kinan nan uslubi ne na al-ghaiba la ya'buduna illa Allah kasubota man wanda ba Allah ba la ta'buduna illa Allah kama ana magana ne da su uslubul khitab kai tsaye wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan a qira'ati ta jamhur wa qulu lin nasi hasanan a qira'ati hamza da imamul kisa'i da imamu khalaf da imamu yaqub to ya an ka ce hasanan sifa ce mushabbiha kenan wa qulu qawlan hasanan ku faɗi magana magana da take kyakkyawa wa qulu lin nasi husnan sai zaman to suna ne ko masdar wanda an kai sifa da shi lil mubalagha wa qulu lin nasi dhu husnin kenan qawl dhu qawlan dhu dha hasanin wato magana da take mai kyau wanda tana dauke tana tattare da al'amari mai kyau to sai mas'ala ta karshe shi ma cikin karatun da ni saurara a cikin tafsirin da muka yi a cikin suratul baqara yas'alunaka 'anil khamri wal maisir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ko قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس sai mun kace kathirun ibnu kathir ya karanta da wannan wannan magana kuskure ce imam hamza da imam al-kisai su suka karanta qul fihima ithmun kathirun in an ce kathirun akwai zunubi mai yawa kabirun kuma mai girma domin shan giya da caca suna daga cikin kaba'ira kafirun kuma suna haifar da zunubai masu yawa wanda Allah ya san iyakar su mai so ya koma cikin littafi littafan tafsiri ya ga yadda ake aljam'u bayna hadhihi alqira'at da kuma wata tsari da aka fiddo na wani manhaj na liyadabbaru ayatihi wanda mashru'un ya kai littafi kusan goma sha uku yanzu karkashin ayoyin alkur'ani wanda in mutum ya same shi daga istinbatin da malamai suka yi a duniya ko kuma ka shiga cikin intanet ka sa mashru' liyadabbaru ayatihi zaka gani shi da kuma mashru' na alhidaya alkur'aniya zaka samu bincike na alkur'ani masu yawa da haka kira'a dai ta hamzul kisa'i sune kul fihi ma ithmun kathirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madha yunfiquna qul al-'afwu kinan qul al-'afwa qira'atu jumhur imam abu amr ya karanta qul al-'afwu da dhamma qul huwa al-'afwu kinan sai zamanto jumla ta mubtada da khabar ita ce matsayin maf'ulun bihi akwai i'rab al-mufradat akwai i'rab al-jumal wanda malaman da ke karatun nahwu sun san da shi to yan uwa musulmi waɗannan su ne abubuwan da na ji a matsayina na ɗalibin ilimi kuma ina son fa'ida ko mi karamcinta kan mu yi wasa da ita shi yasa na koma baya na yi bayanin wannan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da alkhairansa na duniya da lahira Allah ya muna kariya da sharrin duniya da lahira Allah ran saboda bayani ya dan tsawaita sai ka sake maimaita wannan aya كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين نعم وانا آية وتتا قباتا كما يدمو كقباتا دبياني أنا قدر دأبهم نبي السوء كدأب آل فرعون كما متانم فرعون دشي فرعون كنش دي طغاوة wallazina min qablihim da waɗanda suka gabace su mun kawo bayanai a ƙarƙashin wannan aya wanda ba sai mun koma akan shi ba wanda wannan ya nuna menene al'ada su sai ce kazzabu bi ayati rabbihim sun ƙaryatar da ayoyin ubangijinsu alhali ko bai dace a ƙaryatar da ayoyin Allah ba a ayoyin Allah idan Allah turo annabi da ayoyin da ake karantawa an san bai yiwuwa a ce dan adam zai iya magana ta Allah shi yasa ake ba annabawa misali ayoyi waɗanda ake karantawa ko kuma a ba su ayoyi kauniya ina fata an fahimce ni annabi isa yana rayar da matacce a zamanin shi likitoci suna da karfi to amma an san babu likitan da zai iya da mutum mutumin da mutu balle ma mutumin da ke cikin kabari an gane ko kenan ya nuna ba sihiri bane sannan kuma annabi musa waɗanda suka fara imani shi su ne masu sihiri da mai sihiri ne da sun gano cewa sihiri ne to shi yasa ƙaryata ayoyin Allah ko kauniya ko shar'iyya abu ne wanda bai dace ba kuma bai yiwa a ce dan adam ya kafirce mu ni'imomin Allah alhali ga duk halittun Allah suna nuna akwai Allah subhanahu wataala fa'ahalaknahun bi zunubihim sai muka halakar da su da zunubansu mun faɗi cewa na akwai al'ijimal wa tafsir Allah ce ya halakar da fir'auna da waɗanda suke gabanin shi da zunubansu ya aka halakar da su ko ne Allah ya faɗi da halakar da su nan sai ka ɗauki ijmal ijmal nan wani lokaci yana iya zakuwa da buƙatar tafsir Allah ce fa kullan akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna kaga yanzu Allah ya faɗi ya halakar da su da zunubin su amma sai faɗi yadda ya halakar da su man arsalna alayhi hasiban amma su waye su kaga daga cikin su akwai mutanen annabi lut inna arsalna alaihim hasiban illa ala lut wa minhum man akhadathu as-sayha irin mutanen annabi wato shu'aib matalan wa akhadat alladhina zalamu as-sayha an gane ko da mutanen annabi salih wa akhadha alladhina zalamu as-sayha ومنهم من خسفنا به الارض irin su karuna kaga ba a kawo su ba ومنهم من اغرقنا da wanda kuma muka nutsar da shi irin su fir'auna an nutsar da shi da kuma mutane annabi nuh sai Allah subhanahu wa ta'ala yace wa aghraqna ala fir'aun muka nutsar da mutanen fir'auna mun ce kuma fir'auna shi ma an nutsar da shi tare da su an gane ko nan Allah ya ce ya nutsar da fir'auna amma ya nutsar da shi kaga har yanzu nan ba ijmal ne ana buƙatar tafsir shi yasa qur'ani wani lokaci sai ka iske kalima guda amma zaka iske ayoyin da suke bayani yadda aka nutsar da fir'auna a cikin wadansu ayoyi da shi da mutanensa suna da yawa ina fata an fahimci ne akwai wanda za su fito da abin karara wasu ayoyin ma za su nuna ga yadda aka yi sai da aka umarci annabi Musa ya fita an gane ko sannan da an kai masa wahayi an ka ce fadrib lahum tariqan fil bahr an ce ya yanka musu wa idh faraqna bikum al bahra Allah ya tsage teku saboda su to al'ada kuma idan an ka ce ruwa ba su jima da janyewa ba ai ana samun ruwa ko damshin ruwa sai Allah ya ce fadrib lahum tariqan fil bahr yabasan a cikin tsaya sai Allah ya nuna wurin nan ya bushe la takhafu darakan wala takhsha ko la takhaf darakan aw taqra wala takhsha Allah ya faɗi yadda an kai fir'auna ya bi su fa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum abin da ya rufo musu ya rufo musu amma a cikin shu'ara sai Allah ya faɗi wannan an gane ko fa atba'uhum mushriqin falamma tara al-jam'an qala ashabu musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin fa awhayna ila musa an idrib bi asaka al-bahr فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وازلفنا ثم الاخرين انكم kusanto da fir'aunar mutane shi wa an jaina musa wa ma'ahu ajma'in an ka tseratar da musa da wanda ke tare da shi gaba ɗai sun ma'aghraqa al akhirin sannan waɗancan an ka dusar da su sun shiga na gaba bai kai ƙarshen ruwa ba na baya shigo Allah ya haɗe su ƙa'ida ta al ijmal wa tafsil za ta taimaka ma a cikin tafsirin alqur'ani mai girma ya kai dan uwana sai Allah subhanahu wa ta'ala ce to wa kullun dukkan su kanu zalimin sun kasance azzalumai kalima ta azzulmu malamai sun ce asalinta wadda shay'i fi ghairi mawdi'ihi ka dauki abu ka aza shi wurin da bai dace ba shine az-zulmu an gane ko ko kuma az-zulmu ka sha mai kafin wato ka sha nonon rakumi misali ko nonon dabba misali akuya wanda ake sha kafin ya zama to an fitar mishi da nono ana kiran shi az-zulmu kadiba cikin maqama yace ayakunu al-qadi zaliman yace idza kana aliman to nan zaliman ba irin az-zalimi ake nufi ba an gane ko sannan kalima ta az-zulm wadansu malamai sun ce asalinta shine tauyewa don Allah ce kiltal jannatai ne atat ukulaha wa lam tazlim minhu shay'a ay wa lam tanqus minhu shay'a amma abinda malamai sun kafirin jayi suwa asalin kalma ta az-zulmu tana nufin wad'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi a ɗoki abu a ɗora shi wurin da ba shi ba shirka zalunci na an ɗoki ibada an ɗora ta wurin da bata dace ba wanda ya cancanta an hana shi an ɗoki wanda bai cancanta ba an bashi an yi zalunci an bada cancanta ba wurin da ya cancanta a bada ta ba an gane ko wanda ya cancanta a bashi abu a hana shi a ba wanda bai cancanta ba zalunci na a takaice dai zalunci ne yana da girma to anan sai Allah subhanahu wataala ce wa kullun kanu zalimin dukkan su sun kasance wato azzalumai a ka'ida ta larabci kalima ta kullu tana daga cikin kalimomin da malamai suke cewa kalimomi ne waɗanda in an kalli ma'anarsu jam'i suke in an kalli lafazinsu kalima ce kamar ɗaya shi yasa wani lokaci sai a kalle ta a matsayin kalima ce lafazi guda sai a maida masa domiri na mutum ɗaya wani lokaci sai a kalle ta a matsayin jam'i kaga nan Allah ya kalli ma'anar kullun sai ya ce wa kullun kanu zalimina amma da an kalli lafazinta da sai a ce wa kullun kana zalima amma sai an ka ce wa kullun kanu zalimin idan muka duba ko cikin alkur'ani kuma wani kai kai ya ce a'a shi bai yarda da wannan ba in ka diba cikin alkur'ani ma irin wannan usulubi akwai shi wa yawma yunfakhu fi sur fa fazi'a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhirin imam hafs da hamza da khalaf sun karanta wa kullun atawhu dakhirin sauran kuma jamhur sun karanta wa kullun atuhu kaga a tauhu za su zo mai daga a tali an mai da zamiri zuwa ga mufrad amma a tuhu jam'i na al'ati za su zo mishi kaga an kalli an kalli ma'anarta shi yasa ya halatta kace kulluna na'lam ko kace kulluna ya'lam da shi da kalima ta al-ba'du ba'duna ya'lam ko ba'duna na'lam duka za a iya kallon shi wanda kuma malamai sun tattauna shi ana iya sa masa alif wallam ko ba iyawa kadiba cikin tasihiyatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif wasu sun ce ba a samu su alif wal lam don duk cikin Qur'ani ba su da alif wal lam ba ba a cewa al kullu al ba'd duk Qur'ani babu inda an ka samu su alif wal lam wasu sun ce a'a wannan shine larabcin Qur'ani mafi fasaha amma dan ka kara alif wal lam ba laifi bane da ita da kalima ta al kafa duk cikin Qur'ani inda ta zo kafatan ba ta zuwa da alif wal lam ba tana zuwa matsayin hali wasu sun ce bai halatta ba a samu ta al kafatu ja'u ko alkafatu ja'at wasu suka ce a ya halatta domin cewa abu bai zo cikin alkur'ani ba ba shi ke nuna babu shi a larabci ba wannan kaɗan ne daga cikin maganganun da malamai suka yi to wa kullun kanu zalimin ai wa kullun dukkan su an yi tanwini an shafe wani abu wannan tanwini ana kiransa iwadun anil mahzuf tanwini wanda yake nuna akwai abin da aka shafe kenan wa kullun min al umamil sabiqa al mukaththiba lirrusul dukkan waɗannan al'ummomin kanu zalimin sun kasance azzalumai to kaga nan sai Allah faɗa maka illolin da sai halakar da su na farko ya ce kafaru bi ayatillah na biyu ya ce kadzabu bi ayati rabbihim sannan kuma ce wa kullun kanu zalimin kenan al-kufru yana daga cikin kisa abin da ke sa Allah halakar da mutane at-takdhibu bi ayatillah yana daga cikin abin da ke sa halakar da Allah halakar da mutane az-zulmu yana daga cikin abin da ke sawar Allah ya halakar da mutane shi yasa idan Allah ya kama kafirai za ku ga suna cewa su azzalumai ne wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين الله كمان نسألي لزالمشي تو ينقوى kalima ta zalunci mun ce asalin ta wad'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi a aza abu wurin da bai cancanta ba kenan mai yin shirka ma'ana ya ɗauki ibada ya aza ta wurin da bata dace ba sannan akwai alfisku fasikanci kalima ta alfisku asalin ta tana nufin fita an gane ko alkhuruj fasaka ay bi ma'ana kharaja sannan kalima ta alkufru asalin ta tana nufin asitru rufe abu shi yasa Allah ce kamar sali ghaithin a'jaba al-kuffara nabatuhu kaga kuffara na ana nufin manoma ga kace kafirai sannan kalima wato ta ashirku tana nufin hada abubuwa guda biyu amma idan aka yi amfani da cikin shari'a tana nufin wato hada Allah da wani a cikin ibada musalah na shari'a an gane ko to sai kalima ta abin nan al-kufru al-fisqu al-zulmu al-shirku an gane ko to waɗannan kalimomin duka ya kamata ɗaliban ilimi su fahimce su da kyau su fahimce su da kyau domin kafirci kala biyu ne akwai kafircin da yake fitar da mutum daga cikin musulunci akwai lokacin da a cikin shari'a an ka ce kafirci an gane ko ana nufin a'a mutumin da ya buturce mana ni'imar Allah zalunci ma haka akwai lokacin da ana nufin kafirci inna shirka la zulmun azim wal kafiruna humuz zalimun wani lokaci kuma ana nufin butulcewa an gane ko kalima ta kafirci wani lokaci tana nufin butulci fir'auna ce ma annabi Musa wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin kai kana daga cikin butul ba wai yana nufin ka kafirta ba ina fata an fahimci ni to sannan kalima ta fasikanci wani lokacin tana nufin kafirci fita daga cikin domin asalin ta fita ne daga cikin musulunci afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun wani lokacin tana nufin kuma ba a ita daga cikin musulunci ba an gane ko walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه كاغنا أنت يا فتر cikin umarnin ubangiji sa ina fata an fahimce ni to a takaice dai waɗanda kalmomin ɗaliban ilimi kar su je suna musu fassarar da bata dace ba sai an kalli siyaki an kalli halin mutum sannan a san wani zalunci za a aza mishi wani kafirci za a dora mishi wani munafinci za a dora mishi akwai annifaqul asghar akwai kuma annifaqul akbar annifaqul i'tiqadi wanda ke fitar da mutum daga cikin musulunci wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin amma yanzu hadisin abin nan Abu Hurairah ayatul munafiq thalath idza hadatha kadhaba ibnu mutum ya magana yayi ƙarya wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alƙawali zai saba wa idza atumina khan idan yayi aka bashi amana zai ci amana wannan ba yana nuna cewa da mutum yayi ƙarya ya fita daga cikin musulunci ba domin haka nan ne ai da kullum sai mun fita daga cikin musulunci dan da waya ini ya kare mutum musulmi ba su aikata irin waɗannan abubuwa ba da haka kan mu ɗauki addini wasa da shari'a wani lokaci kaliman ma in ta zo sai ka iski sabanin ma'anar da take basuwa kenan kaga kalima ta kafirci wani lokaci sai ta zo cikin siyaki tana nufin ba musulunci faman yakfur bi taghut wanda ya kafirce ma taghutu to in ka kafirce ma taghutu ai ka san musulmi fa fasaka an amri rabbi shedan ya fitar daga cikin al'amarin ubangijinsa to in ka fitar daga cikin umurnin shedan ai ka aikata aiki na alkhairi ka san mutum ka san mutum nagari ina fata an fahimci ni al-kufr yana nufin as-sitru ka boye shi yasa an ka kira dare al-kafiru ya suturci to in ka suturta wa man satara musliman ko ba haka ba in ka suturta musulmi Allah zai suturta ka to kaga nan kalimatu al-kufru nan in ta zo da ma'ana as-sitru nan ta zo da ma'ana mai kyau ina fata ana fahimta ta to don haka dai kada ɗaliban ilimi kuma kalima ta al-ishrak wani lokacin na nufin hada abubuwa in ba cikin ibada bane babu matsala mutumin da ya mata biyu suna kiran shi ashraka ma'a zawjatihi ukhra ya hada ta tare da wata to wajen mata ko ai ƙara ina ganin ka bar musulunci daga ƙara musu kishiya shirkar wannan tafi girma to don haka dai ina kira ga yan uwa ɗalibai a rinka bin matsaloli na ilimi a hankali a rinka bincike kafin a fito a faɗi magana saboda yanzu magana tana da saurin yaduwa ga tv ga rediyo ga internet za a saurari magana ga kuma waɗansu sun fi son su yi raddi ba ma su kira ka ba ko su rubuta maka takarda su nuna maka ga kuskure ga a sai ka ji ana ma ruwan bama bamai ka yi kuskure wuri kaza ka yi kuskure wuri kaza ka yi kuskure wuri kaza yana da kyau mu tsaya mu iya sai mu yi amfani al'umma Allah ya mana mai kyau Allah mu je aya ta gaba
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون نعم malam ya ce wa nazala fi bani fi quraiza wannan aya ta sauka a cikin bani quraiza Allah ce inna sharrad dawab lalle mafi sharrin dabba inda Allah a wajen Allah allazi allazina kafaru sune kafirrai fahum la yu'minun waɗanda ba sa yin imani ya kawo fi'ili bai ce lam yu'minu ba a la yu'minuna saboda yau da gobe jibi da gata ba za su yi imani ba Allah ya san abin da ke cikin zukatansu Allah kai mu tsari to wannan abin da mai jalalin ya kawo kina a gurguje amma anan abin da muke karawa yace nazala fi bani quraiza wannan aya ta sauka a cikin bani quraiza to anan kamar wani littafi da nake faɗa ma 'yan uwa sunansa al-isti'ab fi bayanil asbab wata mawsu'a ce wadda ta tattaro asbabun nuzul to amma tare da cewa sun yi kokari sun tattaro asbabun nuzul kuma sun yi kokari sun kawo abin nan naƙadi na riwayat an gane ko duk da yake musa akwai sabani tsakanin manhaji na naqdar riwayat a tsakanin muhaddisi da mufassirin a ƙarƙashin sira da kuma abin da ya shafi wato asbabin nuzul duk da haka dai ba matsala bane ayi naqadin su a bincike su kuma in ma in ma na sababin nuzul bai inganta ba ai ma'anar qur'ani ba ta tashi tunda shi qur'ani ya riga ya tabbata to sai sun kace inan majala ne ce nazala fi quraiza wannan aya ta saukacin bani quraiza to mawsu'atul isti'ab fi bayan al asbab mawsu'a ce amma in ka duba cikin ta ba su kawo wannan asbabun nuzul ba amma in ka diba cikin ibnu jarir tabari sai kaga an kawo asbabun nuzul bal ma tana in ka diba cikin wasu littafan tafsiri sai ga asbabun nuzul wanda yake nuna maka dan adam ajizina duk yadda dan adam yake tunanin zai iya kewayewa da masalolin ilimi ilimi ya fi karfin haka ga ta mausu a ce an yi kokari an yi bincike an yi bincike amma gashi nan ba su kawo sababin nuzul ba kuma an kawo shi wanda bai yarda da magana ta ba in yadda bi mausu a ta asbabun nuzul ya koma cikin ibnu jarir tabari magana ta riga ta kare ina fata an fahimci ko ya koma cikin al'azbun namir min majalis shantiti ya duba ya gani in tana da asbabun nuzul ko ba ta da asbabun nuzul ina fata an fahimce ni wannan na farko kenan shi yasa cewa babu kaza babu ladabi na ilimi in dai ka yi bincike sai ka ce lam aqif alaihi ni iya bincike na Allah bai sani kai gare shi ba ina fata an fahimci ni malamai idan musu san abu ba galibi in dai ba kuskure ne sun tabbatar da 100 bisa 100 kuskure bane ko babu abu ba su ce babu shi amma mun sai ka tabbata ka ce babu kaza babu kaza babu kaza kai kuma ka duba littafi ma goma ba ko 20 ko 30 ko 60 kan mas'ala ka ce babu shi da an yi bincike dan lokaci kadan sai a ce ga abin nan ka dawo kuma kana kame kame Allah ya kyauta shi yasa kuskure ma ko ba yana yin shi akwai wani malami babban malamin lugani musamman na hau ana kiransa ibnu hisham al-ansari babban malamin lugani yana da littafi sunan shi mughni labib an kutub al-arib sana yana da sharhi na alfiya da yayi ina fata an fahimci ne yana da kuma littafai shadaratu ko shuzuru dhahab da dai littafai babban malami ne a cikin ilimin nahwu duniya ta san da shi musamman mugunin labibi an kutubil a'arib ga ɗaliban da suke so su san sirrin larabci da ka'idodin larabci da yadda ake fassara harafi mai ɗaukar ma'ana biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas har zuwa goma kuma cikin shi ibnu hisham al-ansari sai ce a cikin larabci ba a cewa la ghair sai dai a ce laisa ghair ba ya faɗi wannan ba to cikin littafin shi kuma ana nan sai zo sai ya ce la ghaira kadiba cikin tasfihatul lughawiyya na Sheikh Ibn na Sheikh Abdul Latif Sharif yace Ibn Hisham al-Ansari kanshi da yace ba a cewa la ghairu cikin littafin sai ce laysa ghair yayi kuskure ya ce ba a cewa malamai sunan ana iya cewa kuma laysa ghairun kuma shi kanshi ma ya ce la ghairu din in ma ya dauki kuskure to shi yayi kuskure kadiba cikin tasfihatul lughawiyya shi yasa yace jalla man la yukhti Allah shine wanda baya yin kuskure shi yasa duk abin da ya kashe Afirka da kasashen musulmi ba mu yarda muna kuskure ba sama da ƙasa kowa ya dauki baya kuskure shi yasa ba abin da muke gyara kullum bankaura ce ake yi ba ya dawowa a gyara sai dai mutum ya kuskure ya dage akan kuskuren sa bai ya dawowa ya gyara ya nemi afuwa a gyara a tafi sai dai ya doge akan banna saboda girman kai ka yi kuskure ka ce baka karba kuma kana jiran kai kawai mutane bayani su karba ba zai karba gare ka idan mutum na hankali zai karbi gaskiya in an gaya mai an ce Allah ya ce ko da wanda ka faɗa ma bai karba ba amma shi dan yana amfani da wannan damar ta hana mu karbi gaskiya domin wanda muka faɗa ma ya ki karba sai ya zama to al'amari ya lalace Allah kai mu tsari almuhimmu Allah ce to inna sharrad dawab mafi sharrin dabba dabba kalima ce ta jam'i ne na dawab jam'i ne na dabba a usulubi da alkur'ani in yace dabba galibi baya nufin duk abin da ke tafiya cikin ƙasa bisa doron ƙasa ana kiransa dabba an gane ko umamin dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum waɗansu daga cikin malamai suka ce kalma ta dabba ma bata kibantu ga ƙasa ba a'a hamma abin da ke sama in yana tafiya yana doddoha ana iya kiransa wato abin nan dabba don a cikin suratul shura Allah ya ce wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihi ma min dabba sun kace fihi ma ad-damir yarji ila samai wal ardi jinsin sama da kasa wasu sun kace fihi ma a ana nufin jinsin sama ta duniya da kasa ta duniya sun kai kwana to amma dai da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa kawai dabba dai duk abin da zai zama to yana tafiya dabba ya dubbu alal ard ina fata an fahimci ni to inna sharrar dawa mafi sharrin dabba nan kalima ta shar asalinta a sharru ne da kalima ta khairun wani lokaci asalinta a khairu ne inda ismu tafdil ne shi zaka an sa khairun min kaza wato ko sharrun min kaza amma kalima ta sharri in ta zamanto suna ko ko khairun ta zamanto suna to ba ta bukatan min min min bayanta to nan sai an kace mafi sharrin dabba to sai malamai sun suka ce nan ismu tafdil maslubul afdaliya ba ana nufin mafi sharrin dabba ba na ana nufin dabba wadda take dauke da sharri domin kafin a samu mafi sharri sai an yi mi sai an samu mai sharri to dabbobi waɗanga da gare mu awakai da tumaki ko mu ce awaki da tumaki da shanu dukkan suna ma Allah tasbihi suna bauta ma Allah suna yi ma Allah subhanahu wata'ala sujada alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wash-shamsu wal-qamar wan-nujumu wal-jibal wash-shajaru wad-dawab وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال sannan wa ibmi shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum to mu'minai su suna bauta ma Allah kaga ba a cewa suna dauke da sharri to sannan kuma dabbobi suna bauta ma Allah ba a cewa suna dauke da sharri to ya an ce kafirai su ne mafi sharrin dabba to ina dabba wata dauke da sharri sannan a ce inna sharrar dawa ina fata an fahimci to nan wasan su malamai suka ce a'a a kaddara a cikin halittun Allah akwai masu sharri ma'ana waɗanda sun ka gajarta wajen aikata alkhairi suna ɗauke da sharri to mafi sharri su ne waɗanda waɗanda suka ce a'a mu kalli waɗanda ta sabka gare su ko cikin kafirai akwai na gaba sun mana nan zai annabin kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala rahman itiya to waɗanda su ne an mafi sharrin kafirai waɗanda wannan aya ta sabka gare su jinsin yahudawa masu yakar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan dai maganganu ne na malamai muna kawo su don saboda yan uwa su yi hattara wajen fassara kalmomi da kuma bayanin su inna sharrar dawab mafi sharrin dabba ko da an ɗauki waɗancan masu gajartawa suna da sharri ko kuma mafi sharrin dabba na ana nufin dabba wadda take ɗauke da sharri kafirai da ba su bauta ma Allah inda Allahi a wajen Allah allazina kafaru su ne kafirai kafirai shine sharri mafi sharrin dabba a wajen Allah ko ku sharrar da dabba a ɗauki sharri amma yanzu ga kafirai ne muna ganin kimin su a matsayin mu na musulmi fiye da yan uwan musulmi muna ba su kariya a cikin kasashen mu fiye da yadda muke ba musulmi kariya muna mutunta maganar su fiye da yadda muke mutunta maganar Allah subhanahu wataala muna kimanta yaren su fiye da yadda muke kimanta wato alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna fifita su akan yan uwan mu musulmi to ya za a yi kuma ga su Allah ce su ne a mafi sharrin dabba kuma kai ka ɗauke su da kima da muhimmanci kuma kace kana son ka ci nasara dole musulmi mu yi mu'amala da su ba wai ba za mu yi mu'amala da su ba za mu yi mu'amala da su amma cikin zuciyar mu mu ji cewa muna ganin kafiri da kima da musulmi wannan babu kaskanci irin wannan kafiri wallahi tallahi billahi al'azim na rantse da girman Allah da ya halicce ni musulmi guda ya fi duk kafirin da Allah halitta gaba daya saboda kafirai gaba ɗaya duk wuta jahannama za su musulmi guda aljanna za shi ka ku ga wanda zai shiga aljanna mutum ɗaya yafi duk kafiran da Allah halitta gaba ɗaya tun zamanin annabi adamu zuwa tashin duniya amma me ya same mu yanzu muka rikice muka zan yau yaren mu bai da amfani na musuluncin kuma larabcin bai da amfani alqur'ani bai da daraja a'a in sun faɗi gaskiya mu ce gaskiya ne in sun yi kere-kere in za mu saya mu saya amma mu mutunta su mu darajanta su har muna ganin su sun fi musulmi ya za a yi Allah ya taimake mu wallahi wannan ba zai taɓa yiwuwa ba Allah ya kyauta kuma Allah ya shirya da mu inda Allah a wajen Allah alladhina kafaru su ne kafirai fahum la yu'minun ba za su yi imani ba na alfa ta shigo don alladhina kafaru shine wato khabar na abin nan na inna an gane ko domin ita inna tana da ismi kuma tana da khabar an gane ko to ya kamata a ce alladina don yana mabniyun ba a iya cewa alladhunu duk da yake akwai wannan lugha a wajen wadansu larabawa an gane ko alladhunu amma dai alladina ko cikin halin jarra da raf'a da fatha hali guda take dauka to alladina kina sai zamanto shine matsayin khabar na abin nan inna fahum la yu'minun kuma fahum la yu'minun ba za su yi imani ba sai an ka kawo fa'un a cikin khabar nata ko kuma alladina kafaru fahum la yu'minun mubtada da khabar ne alladina sai zamanto mubtada fahum khabar to ai fa'un ba ta shiga cikin inji malaman lugha ba ta shiga cikin khabar sai malamai suka ce saboda alladina ismul mafsul yayi kama da shida wato sharadi wajen umumi domin alladina kafaru ya shafi dukkan kafirai sai an samu dalilin fitar da waɗansu to shi ma sharadi an gane ko shi ma ya shafi kowa ko ya shafi kowane lokaci yana da alaka da lokaci an gane ko man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha kaga nan mausul ya shafi kowa da kowa to saboda alaka ismul mausul da sharadi ta fuskar sun haɗe kowa da kowa shi yasa an ka kawo mishi wato fa'ul fahum la yu'minun Allah ce ba za su taɓa yin imani ba kaga akwai matsala in an ce mutum ba zai yi imani ba kaga wannan mutumin zai zama to hatsari ga al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah kai mu nasari Allah mu ji aya ta gaba alladhina ahadta minhum na'am alladhina ahadta minhum
الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون na'am Allah ce allazina ahadta minhum sune waɗanda wato ahadta minhum ka ɗauki alƙawali daga gare su bari mu dubi mai jalali ne ce allazina ahadta minhum ka ɗauki alƙawali gare su Allah yu'inul mushrikin kas su taimaki mushrikai domin na ana cikin garin Madina kowa ya zama ya addinin sa wathiqatul ahd da manzo sallallahu alaihi wa sallam yanzu an kai wathiqatul ahd garin Madina na kowa ne da mushrikai da waɗanda ba su imani ba da kuma Yahudawa da ke ciki da kuma musulmi kowa kai ya zalunci wani idan an ka kawo hari a ba garin kariya saboda in an ka lalata garin kowa zai bar garin an gane ko idan kuma kafirai suka koma ko ku su nasara ba shikenan kowa ya ci gaba da addinin sa shi yasa ba yau ne aka fara wasiqatul ahd ba ba dole bane sai mu ba yiwa kowa ya zama musulmi walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin amma abinda za a yi alkawali in kafirai suna ibada su a bar su su yi tasu ibada an gane ko a bar su su yi tasu ibada amma a yi alƙawalla cewa kowa yana da haƙƙi kuma ba kowa haƙƙinsa to amma yanzu matsalar da take faruwa musulmi ne ke jawuwar wanda zai zakkuwa daga waje rugu zaka sashi don a bashi wani abu na duniya waɗanda ake kira allazina ba'ul watana bil batan sun sai da kasar su da cikin su Allah kai mu da tsari ina fata an fahimci ni dan haka thumma yanquduna ahdahum fi kulli marra sannan suna warware alƙawlin su fi kulli marratin a cikin kowane yanayi ko shudi ko kowane lokaci ahadu fi hawa da sun kai alkawali wa hum la yattaqun sannan su ba su jin tsoron Allah Allah fi ghadrihim a cikin yaudararsu abinda malam mai jilali ne ya kawo kenan to idan muka duba allazina ahadta minhum wannan malamai sun yi masa i'rabi guda uku waɗansu suka ce na allazina za a iya ɗauka shi matsayin mansubi in an ce mansubi shine za a kaddara a'ani kenan nan kamar magana ta yanke ne an ka ce a'anil ladina ahadta minhum an fassara shi ina nufin waɗanda su ne waɗanda kai alkawari da su waɗansu daga cikin malamai suka fi cewa a'a shi allazina ahadta minhum yana matsayin wato marfu'i amma wato matsayin mubtada ba mansubi ba sun ka ce an ce humul ladina ahadta minhum thumma yanquduna ahadahum fi kulli marratin hum la tunsiq qaddarahum waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce matsayin badali shi na allazina domin ita wancan allazina matsayin marfu'i take ko mun ce tana matsayin khabar inna ko mun ce tana matsayin wato mubtada to sai zaman to badali na na mubtada to in muka ce badali na ko muka ce atfu bayanin ne to ba ta kawo sabuwar ma'ana ta fuskar lugha amma za ta zaman to fassara amma idan muka ce a'a allazina a wajen malaman nahu sun ce a kaddara wani abu yafi domin zai zo da wata sabuwar ma'ana a'a nil ladina ko humul ladina amma idan muka dauki allazina matsayin badali duk yadda muka ɗauke shi ko humul ladina ko a'anil ladina an gane ko ko kuma muka ɗauke shi alladina badalina na wancan alladina kafaru fa hum la yu'minun shine malaman tafsiri suke kira tafsirul qur'an bil qur'an al muttasil tafsirul qur'an bil qur'an al muttasil domin tafsirin qur'ani da qur'ani kala biyu ne shi tafsirin alqur'ani da alqur'ani ana yin shi an gane ko al-muttasil ko al-munfasil inda cikin alkur'ani ne in kuma cikin hadisi ne hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam yazo ya fassara wata aya da wata aya an gane ko shikenan idan sanadin ya inganta to shikenan idan kuma ma'ana ta ta inganta amma hadisin bai inganta ba sai zaman to ma'ana ce ta inganta akwai kuma tafsirul qur'ani bil qur'an an gane ko al-munfasil za mu zo mu bayani su masadir tafsir kuma shine inda ake ciro tafsiri don a yi tafsiri ka a yi hayaniya ko a ciro shi cikin alkur'ani ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko daga cikin maganganun sahabbai wanda sun ka inganta ko ko da yaren larabci ko ko da ijtihadi wanda akan ka'idodin usulul tafsiri aka gina shi wadanda su ne masatir tafsir to anan in muka zo tafsirul qur'ani bil qur'an za mu ga akwai wanda an karwaito daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wanda an karwaito daga salaf da wanda an karwaito daga sauran magabatan malamai da malaman da sun kai tafsirul qur'ani bil qur'an a cikin littafansu ina fata an fahimci ni to sannan kuma a'a dan adam wannan ba abu ne wanda zai karewa an kai amfani da ka'idodin wato kunuzul qur'an la tantahi ba su karewa sai ka iska wani ya gano wa aya ta fasara wannan aya to anan shine ake kira tafsirul qur'an bil qur'an al muttasil wato akwai tafsirul qur'an bil qur'an al munfasil al munfasil shine wata aya ta zo ta fassara wata aya amma ba ta tare da wannan ayar tana yiwuwa tana cikin wata sura ko ko tana yiwuwa suna cikin sura ɗaya amma ba a haɗe suke ba misali zan bayar alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan hudan lil muttaqin kaga an kace qur'ani shirya ne ga masu jin tsoron Allah ko a cikin shi akwai shirya ga masu tsoron Allah to nan sai an a tafsir alquran bil qur'an al munfasil akwai ayar da ta faɗi masu takawa a cikin alqur'ani amma ba ma cikin bakara take ba misali a cikin ali imran wasari'u ko sari'u a wata qira'a وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض والأرض أعدت للمتقين قاسوا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سننتكين بكر أكوى عادة فسرات أما باكي سيبا قاتا ليس البر أن تولوا وجوهكم كو ليس البر أن تولوا وجوهكم قراءة حفص حمزة ليس البر سرنكما ليس البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون متقون كاجي مسجين سورة الله سبحانه وتعالى kaga wannan munfasil ne amma ana samun muttasil wata aya ta zo sai wata aya ta fassara ta kai tsaye wanda kuma cikin alkur'ani yana da yawa in ban manta ba a cikin majalla ta kulliya ta ta jami'ar islamiyya bil madinatul munawwara nake sun cewa wani malami ya bi duk ayoyin da ya ci musu na tafsirul qur'ani bil qur'an al muttasil yayi bayanin wannan kuma in ka duba cikin majalla ta shari'a ta kuwait sun kawo tafsirul qur'ani bil qur'an na bahasi na wani doctor ina ganin hussein ko wani ne zaka gani shi majalla ta shari'a ta kuwait to almuhimmu dai wanga almuttasil ne an faɗi an fassara ko suwa ne ake nufi misali da yace alif lam mim zalika alkitabu la rayba fi sace hudan lil muttaqin sai fassara sunan muttasil bari in baka muttasil alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وأنك متصل لي أن فسر بك كوسوا كوسوا أكيد في الذين كفروا أنا هكا الله سبحانه وتعالى كي تيوا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه كاغانا سيتشي وما يضل به إلا الفاسقين سوى يسوع سيفسر مكا كو سوى يكينو فيه با وندي في الله سنة القرآن الله يتمكينو الذين عاهدت منهم سوني ودن كي كل القول لسو ثم ينقضون عهدهم في كل مره sannan su warware alƙawari su a cikin kowane lokaci ashe yawan warware alƙawari ba ɗabi'a ce ta musulmi ba ɗabi'a ce ta kafirai wa hum la yattaqun sannan su ba sa jin tsoro waɗansu malamai sun ce wa hum la yattaquna su ba su jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu kuma daga cikin malamai sun ce a'a wa hum la yattaqun ba sa jin tsoron wuta domin Allah alƙawari mai warware alƙawari musamman tauhidi in ka warware alƙawari zaka wuta kuma zaka tabbata a cikin ta na fata an fahimce ni wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma ashraka abauna min qablu wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun da kai shirka ka saba alqawli kuma ta jahannama zaka zaka dawama innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna amma warware alqawli wanda bai kai tauhidi ba to wannan yana yiwa in Allah ya gada ma ya gafarta ma mutum in kuma ya nemi liyafiyar waɗanda ya yi ma to in kuma ya ci gaba da aikatawa bai tuba ba in an zo kiyama Allah gara ma ya gafarta mishi ko ko har sanake shi sun rinjayi sayyi'a ayi aljanna da shi in kuma sayyi'a sun rinjaya kuma Allah bai gafarta mishi ba a kai shi cikin wuta a babbaka shi kuma yini guda a jahannama matsayin shekara dubu na a duniya kuma jahannama ta ta kai wajen limki 70 na wutar duniya to Allah ya kyauta don Allah ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun to wahum la yattaqun wasu ce a wahum la yattaqun ba sa jin tsoron ku ma'ana su ba su dauke ku komai ba ko kuma wahum la yattaqun ba sa tsoron wuta ku ba su jin tsoron Allah subhanahu wata'ala ku ba su jin tsoron saba ma Allah subhanahu wata'ala duka waɗannan fasarorin babu matsala wanda bai tsoron Allah an gane ko bai tsoron saɓawa Allah ko bai jin tsoron shiga cikin wuta duka fasarorin wani basu karo da juna ba amma an ce ba sa tsoron ku to na ana nufin lokacin da basu gama kambai ba don in sun ka gama kambai suna jin tsoron ku la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah wannan shine abin da dai zamu iya cewa a gurguje alladhina ahadta minhum waɗanda kai alƙawali daga gare su waɗansu ahada almu'ahada tana nufin daga nan zuwa na alkawali guda biyu waɗansu ka ce wannan fi'ili alladina ahadta minhum suna nufin mince tab'idiyya waɗansu ka ce wannan fi'ili akhaftana domin ba a cewa ahada minhum ana cewa ahadahum ni yayi musu alkawali kenan sun ka ce wagga min wato matsayin tayi mai da fi'ili allazi alladina akhadta minhum al'ahd kenan sai sun ka ce tadmini za a yi wasu suka ce a'a alladina ahadta minhum waɗanda kai alkawali da su suka ce a'a wato su abinda sun ka ɗauki min waggalit tab'id waɗanda kai ɗauki alkawali da sashe daga cikinsu domin in za a ɗauka alkawali za a yi alkawali ne da sashe daga cikinsu ina fata an fahimci ni waɗansu kuma sun kace a'a alladhina ahadta minhum wannan min matsayin sila take alladhina ahadtahum su ne waɗanda kai alkawali wato da su waɗansu kuma sun kace minhum bi ma'ana ma'a ai alladhina ahadta ma'ahum waɗanda kai alkawali tare da su amma dai ahadta minhum ko ka ɗauki alkawali da manyan su ko ku ka ɗauki alkawali gare su shine fassara mafi fitowa wallahu ta'ala alam alar ma nuna mana lokaci yayi karanta aya ta karshe fa imma tafqanahum
fa imma tafqafanahum fil harb فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين
‘Yan uwa musulmi nan ya kamata mu dakanta lokaci ya yi sai gobe idan Allah ya kaddara muna cikin masu rayuwa kuma Allah ya bamu iko sai a yi haƙuri yau ina dan fama da mura ko in ce majina kaɗan kaɗan sai a hankali abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته